إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتبع من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأعلام وسيد المرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري آمين وحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين
يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا آمين.
وارزقنا عمل به آمين وارزقنا الإهلاك في القول والعمل في الظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله Ah, Allah muna godiya ya ƙara dawo da mu bayan kwana biyu na mura da aka tsinci kai a ciki muna ma Allah godiyan wannan ni'ima mai girma don ita ma ni'ima ne daga cikin ni'imominsa yau muna goma sha hudu ko sha uku ga watan Ramadan jiran sayyidul wujudi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da miladiya annabi isa alaihi salatu wassalam a hudu ga watan hudu dubu biyu da ishirin da uku alamin muna cikin surati ali imrana مريم surati maryama alaihi salatu wassalam aya na ishirin da tara malam ya karanta mana faɗin allah maɗaukacin sarki قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إن الله ربي وربكم فأعبدوه هذا صراط المستقيم فاعتلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسبئ بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في قبلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرسل الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون Allah madaukakin sarki yana kissanta mana kissa ala lisani nabiyihi sayyidina Isa alayhi salatu wassalam yana ne ba da amsa yayin da ake jingina tambaya zuwa gare shi a lokacin yana rike a cikin zanin gunya lokacin da misali suka ce mata ya maryamu anna laki haza ko kuma lokacin da suka ce mata take fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil madi sabiya annabi isa ya ci gaba da ba su amsa cewa inni abdullahi an san farko da ya fito bakin annabi isa da man yusammi nafsahu a saniyillahi wa lam yusammi nafsahu ibnillahi wa lam yusammi nafsahu shabihallahi walakin qala inni abdullahi bai ce shi na biyun Allah bane bai ce abokin kaman Allah bane bai ce shi dan Allah bane ya fara da gina tauhidi wanda yana daga cikin saƙon da sura take ɗauke da shi take koyarwa shine inni abdullahi wannan kuma shine kudai amr latifi ta tafiya yanzu ya yanke shakkan mai shakka daga su banu isra'ila la sai ma misali na tsaransu ya tafiyar da kangaren dukkan makangari ta ba da amsan cewa shi abdullahi sai dai faddalahu Allah bi mu'jizatin kaseera Allah ya fifita shi da mu'jizozi masu dama wa min mu'jizatin lati faddalahu Allah biha qawlihi atani alkitab Allah ya bani littafi ma'ana Allah ya bashi injila littafin da aka keɓance shi da shi wanda shine littafi na ƙarshe daga shi sai Qur'ani waja'alani nabiyyan falala na biyu Allah ya sanya shi annabi ne wadda misali daman dukkan mursalai daga matakin da suke farawa ke shi yasa sai faɗin rubuwansa a lokacin saboda risala ba ta zo ba saboda shi risala shine Allah madaukakin sarki ya maka izini da sabon littafi ka kira to yanzu zai iya ɗaukan saƙon da yake isarwa risala na dunkula a ƙarƙashinsa saboda ai ya kiraye su zuwa ga kaɗai ta Allah to shi kuma duk wanda zai kira da kaɗaita Allah tare da littafi to aikin manzo ne sai yake cewa waje alami na biyan waje alami mubarakan aina maku Allah ya sanya na zamo mai albarka duk inda nake ina tare da albarka wa ausani bis salati Allah kuma yi mun wasu ci da sallah wa zakati malamai suka ce ma'ana da tsarki kamar yadda muka gabatar a wancan lokacin wasu suka ce zakka ne a ma'ananta na hakika ake nufi ba misali a tsarki kamar yadda sashi suka faɗa ba duka ne suka dauki madum tu hayyan ai madum tu kauni fi kuma hayyan kaga wannan ayan tana ishara da cewa annabi Musa annabi Isa zai yi intikali yana raye ne ba mutuwa zai yi ba shi yasa misali yace ma dumtu hayya wa barran biwalidati ai waja'alani barran biwalidati ya sanya ni in zamo mai tsananin da'a ma mahaifiyana wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyan Allah bai sanya ni in rika jin isa da takama da wannan girma da Allah ya yi mini ba shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zaka jina cewa inni abdul akulu kama ya akulu al-abd ni bawa ne ina ci kamar yadda bawa ke ci watan annabawa in Allah ya karrama su da girma sai su ƙara ma Allah ladabi sai su ƙara sunfiya ma Allah kuma walam yaj'alni shaqiyan ai walam yaj'alni mahrumul baraka eh bai sanya ni abin rasa ma albarka ba wa salamun alayya yace amincin Allah ya tabbata gare ni yawmu wulit ranar haihuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani abun haihuwa da aka haifa face sai da shedan ya tsikare shi sanda zai zo duniya kamar yadda malam ya ya faɗa a jawo hankali ranar shekaran jiya kenan manzo Allah ya ce sai annabi Isa dan Maryamu kaɗai da ya kai hannun sai Allah ya sanya Jibrilu ya tare ne sai sanya Jibrilu ya tare wannan yana daga cikin masu siyan annabi Isa alaihi salatu wassalam to wani sai ce ya batun annabinmu ai shi shedan ma baya ganin haske saboda shi duhu gaske shi do manzo Allah sanda ya zo duniya ya zo a haske ne sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam Allah yake cewa a walam yaj'alni jabbaran shaqiya wa salamu alayhi yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya Allah ya bani aminci ranar mutuwa da ranar da za a tashe ni ina raye sai Allah ya ce zalika ai kullu ma nataluhu alayka min nabai Isa wa ayatihi to yashiru ila anna Isa Abdullahi ina nuni ne zuwa ga Annabi Isa bawan Allah ne yace sai zalika Isa ibn Maryama ai misali wannan duk kisan da muka faɗa na nuni Annabi Isa ibnul li'imra'atin la ibnul lillahi eh sai Allah ya idafasa zuwa ga mahaifiyarsa qaulan haqq ko kuma ƙaunin haƙu kamar yadda yake a saɓanin ƙira'a ai isa ɗin nan zancen da muka karanta zance ne na gaskiya ko kuma ƙaunin lahi ala isa annahu alhaƙu zancen annabi isa allah da yake ba mu labarin isa gaskiya ne allazi fihi yamtaru wadda ba su bushe ba su suna kokonto a ciki shine misali kamar a yaƙubiyawa suka ce shi a ibinillahi ne a malakiyawa suka ce ai shi Allah ne da kansa nasturiyawa suka ce shi salisu salasa ne to wannan shine Allah madaukakin sarki ke cewa ai ba su gushe ba misali suna kokonto da tababa akan annabi Isa ko ko misali suna kokonto kamar yadda Allah ya bamu labari sashi suna cewa innahu qutila wasuliba an kashe shi an totse shi wasu suna cewa a ban rafa'ahu Allah ilayhi sai Allah yake cewa wa ma qataluhu wa ma sarabuhu walakin shubiha lahu Allah ce ka manta musu shi muka yi da wani Allah yake cewa ma kana Allah an yattakhiz walada baya yiwa a ce Allah ya riki da shi yasa manzo Allah yake cewa qul law kana lirrahman waladan fa ana awwalul abidin da Allah yana da ɗa to ni ya kamata in san ɗan Allah tunda ni ne farkon bawan Allah. Allah maɗaukin sarki ke cewa subhana. Sarki ya tabbata ga Ubangijin da bai da wanda ya kama da shi a halitta balantana dalilin kamar ya sa a ce wannan ɗansa ne. Wata rana wasu cikin kiristoci sun yi muƙaddama taƙaddama da wasu daga magabata. Sun ka ce wai me yasa kuke cewa Isa ɗan Allah ne? suka ce ya ba za mu ce isa ɗan Allah ba ya zo da abin mamakin da ba wanda ya taɓa zuwa da irinsa menene abin mamakin da isa ya zo da shi suka ce ku tun da kuke kun taɓa ganin wanda ya zo duniya ba uba suka ce ai wannan ba abin mamaki ba ne dan annabi isa ya zo duniya ba uba sai ya mai da shi ɗan Allah to yaya adamu kuma da bayi da uwan bayi da uba shi kuma sai ku ce mene suka ce to ai mu qur'anin mu ma abin da yace mana inna masal isa inda allahi ka masal adam shi kwatankwacin isa fa inda din cewon da uba ne za a ce mashi Allah to shi kuma adamu sai a ce masa mene in ji Allah madaukakin sarki sai suka ce to sannan kuma an hakaito a cikin attaura ai cikin linjila annabi isa ya ce yana jin yunwa a kawo masa abinci an zo mashi da gurasa to yanzu ku tun da kun taɓa jin allah ya ji yunwa balantana ya roƙi abinci ya zo a cikin injila annabi isa alaihi salatu wassalam ya kwanta musjin bi burbi ya lulluɓa da bargo sai a abin nan igiyar ruwa ya kaɗa jirgi na tangal-tangal zai halaka suka farka cikin tashin hankali aka iya aka ce to ga halin da muke ciki aka taso annabi isa aka ce ga halin da ake ciki jirgi zai halaka annabi isa alaihi salatu wassalam yayi addu'a sai Allah ya natsar da ruwa jirgin ta tafi sai suka ce to ya za a yi a ce shi Allah ne yana bacci bai san abin zai faru da jirgin ruwan ba sai da aka tashi shi aka faɗa masa kuma ga Allah yana cewa la ta'uzu sinatun wala law to ya za a ce shi Allah ne ko a ce misali shi dan Allah ne ayoyi da daman gaske da mai kwakwalwa da hankali na nuna ba yanda za a kira annabi Isa dan Allah Allah madaukakin sarki ya girmama annabi Isa ya ba shi mahaifiya siddiqiya wani wajen Allah ma yana cewa kana ya akula ni da'am ai da annabi Isa da mahaifiyarsa suna cin abinci shi ko Allah ka taba ganin gonansa ka taba ganin kasuwan da yaje cefa ne to da haka ma yambagi an yakuna lahu shabiyan wala yambagi an yakuna lahu masil shi yasa can in karatu yayin nisa sai ka ji Allah ya ce hal tasma'u lahu samiya za mu zo kansa Allah mu daukin sarki kici bar cewa shi annabi sa ma kana Allah ma kana lillahi an yatayiza min walad subhanahu Sarki ya tabbata ga Allah ya fi ƙarfin a ce yana da abokin tarayya. Iza da amran in ya hukunta lamari fa inna ma ya ƙulu lahu kun yikan ce mashi kunne fa ya kuni sai abin ya kasance. Allah yake cewa wa inna Allah rabbi wa rabbukum. Ku sani Ubangiji wani kira an ce wa anna Allah rabbi wa rabbukum wani kira an ce inna Allah rabbi wa rabbakum wani kira'an ya zo bawo na misali a ɗafi kamar kira'an abdullahi dan mas'ud da ka abu kawai inna allaha rabbi wa rabbukum fa abudu ku bauta mashi hadha siratal mustaqim cewa bauta ma Allah rashin rikan abokin tarayya tare da shi shine tafarki madaidaici fa ta nafal ahzabu min bayni jama'u da daman gaske sune yahudawa sun sassaba a tsakankanin aiko annabi isa zuwa aiko manza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam menene sabanin wasu sun ce annabi isa alaihi salatu wassalam annabin Allah ne daga cikin yahudawa su ne nagartattun mumine a cikinsu. wasu kuma sun ce a'a annabi isa alaihi salatu wassalam wa iyazu billahi wa iyazu billahi wa nastaghfirullahi min hadha al-qawl shani suka ce wai annabi isa mahaifiyarsa baɗala ta yi ta zo da shi ya zubin lashi suka jefe shi da kalmar cewa shi ɗa ne na gaba da fatiya shi yasa Allah yake faɗin cewa mummunan aikin su fata lafal azab ko kuma fata lafal azab shine su ɗin nasaran kansu suka yi saɓani akan ƙadiyar annabi isa kamar yadda muka gabata tsakanin malakiyawa nasturiyawa da yaƙubiyawa Allah maɗaukin sarki ke cewa fawailin lillazi na kafaru Allah ya ce kai kyau wani irin azaba mummuna ya tabbata ga wanda suka yi kafirci min mashhad yawmin azim a wani mabayyanan lamarin Allah wani rana mai girma yawma la yanfa'u mal wala banun illa man atallahu bi qalbin salim ko kuma illa man atallaha bi qalbin salim eh rana wadda misali ranan farin ciki ranan wayo ranar kuka ranar dariya Allah ka sanya mu cikin masu dariya Allah ka sanya mu cikin masu farin ciki a wannan rana shi yasa Allah ce mashhad yawmin azim rana ne wadda saboda musiban da ke ciki annabawa kan tsoron tajallin Allah ciki a wannan rana so sa manzo Allah yake cewa annaba za su ce inna rabbaka gadiba ghadaban lan yaghdib misluhu qabluhu walan yablid misluhu ba'dahu Allah ya yi tijalli wani irin tijalli na fushi tun da zaki lamarin ta yake ba ta taɓa yin fushi irin wannan kafin wannan rana ba kuma zaki ba za ta ƙara bayyanar da fushi irin wannan bayan wannan rana ba rana ne da annabi duk kusancin shi da Allah ya tashi cikin tsoro ba wai maganar siddiƙai ake yi ba fa ba maganin sabai ake yi ba a'a annabawa sun tashi cikin tsoro a wannan rana mutum ɗaya ke da aminci sai da na sallallahu alaihi wasallam eh shi kadai shi kadai ne hankalin shi a kwance sai kuma wanda ya amintar bayan ya samu tattaunawa tsakanin shi da Allah saboda duk annabi tsoron shi idan ya je ma Allah bai san da wani amsa Allah zai dawo mai da shi Allah mun tuba Allah ya ce asmi bihim wa absir ay aina sam'ihim wa aina basarihim duk duniya ai ma nafa'ahum jinsu da ganinsu a duniya bai musu amfani ba saboda a duniya in humu illa kal an'ami Allah zai ce wa absir yawma ya turana ranan da za su zo mana a lokacin Allah zai buɗe ganin su gane cewa ashe a duniya su makafi ne Allah zai buɗe jinnansu su gane ashe a duniya su kurame ne a duniya su sun mumbukumin ne ummin fa'um la yusirun Allah ya kiyaye malamai suka ce da Allah ya ce fawailin lillazina kafaru ko kuma misali min mashhadi yawmin azim wani irin mabayyana ne da kowa sai ya tashi da dana sani kowa sai ya yi da ya sani a wannan rana duk wanda ya ma Allah da'a sai ya nadaman ina ma da'an da ne ma Allah ya wuce abin da na gani yanzu a kiyama duk ibadan da kai a wannan ranar sai mutum ya ga gajiyawarsa komin yawan shi komin tsayawanka komin jajirkewan bawa to balantana kuma wanda ya rayu cikin sabo balantana wanda ya rayu cikin kafirci Allah ya kiyaye Allah madaukin sarki ke cewa lakin zalimuna al-yawma fi lalalin mubin sai dai azzalimai a wannan rana suna cikin wani irin bayanan baka wa anzirhum yawmal hasara ya rasulullah kai ma al'ummanka wa'azi ranar hasara shine dai maganar da muka gabatar ya ranar da bawa zai ce ina ma na je da duniya na je da aiki mai yawa na hira is qudiya al'amru yayin da Allah ya bayyana da lamari amma nan qudiya al'amru an ruwaitar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Buhari ya kawo shi daga Abdullahi dan Mas'ud a cikin kitabun tafsir shi kuma imam muslim ya kawo cikin kitabul qadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuta bil maut yawm al qiyamah zada hal ahlul jannati al jannata wa da hal ahlul nar al nar yuta bil maut ala sigatil kabsh ko ala suratil kabsh idan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta annabi yace za a zo da mutuwa a siffar rago sai a sanya shi a wani madakata ‘yan aljanna na kallon shi ‘yan wuta suna kallon shi Allah zai ce mala'ika tambayin musu me wannan ‘yan aljanna da ‘yan wuta duk tare za su ce ya Ubangiji wannan ai mutuwa ne mutuwa ne ya Ubangiji sai Allah sai ce mala'ika a yanka shi za a yanka mutuwa amma alamul misal ne eh alamul misal ne Allah zai masala mutuwa dan a siga na rabu sai a yanka ɗan wuta suna gani sai Allah ya ce halidi na fiya abada ɗan aljanna sai a ce musu halidi na fiya abada wannan yanka mutuwan da aka yi sai ya fi ma ɗan wuta zafi fiya da wutar Allah ka kiyaye. Shi kuma yanka mutuwan da aka yi sai ya fi ‘yan aljanna daɗi fiya da aljanna. Saboda sun san yanzu dai an riga an gama, ba maganan mutuwa, ba maganan fita daga cikin aljanna. Allah ka kiyaye. Amma wannan duka wanda kuke da rabon ceto su ma sai an ceto su, sai an fitar, sai an zo haddin da manzo Allah yake cewa Allah zai ce mala'ika zai ce ya Ubangiji yanzu wa ya saura a wuta sai ce ma ha basu hul Qur'an duk wanda da raguwar imani a zuciyar shi an riga an gama cirewa yanzu wanda suka rage a wuta sune wanda misali ba su da mai ceto sai Allah ya gudanar da haka shine misali wa anzurhum yawmal hasara gargade su faranan da na sani is qudiya al'amru yayin da Allah zai rabe lamari na gabatar da mutuwa a yanka wa su fi gaflatin ai fi hayatihim ad-dunya a rayuwarsu na duniya suna cikin rafkan wahum la yu'minun babu imani tare da su a lokacin Allah sai ce inna nahnu narsul arda wa man alaiha Allah zai ce mu za mu gaji duniya da abin da ke cikin ta wa ilaina yurja'un kowa da komi zai dawo zuwa gare mu shine Allah madaukakin sarki a wannan rana ne Allah madaukakin sarki zai faɗan mahalittu ga baki ɗaya kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ya gaji sammai da ƙasai liman al-mulk al-yawma lillahi al-wahid al-qahhar wannan shine ƙarshen kisan annabi isa alaihi salatu wassalam da kuma ilzamat masu mushrikai su ne kiristocin da suka tara shi da Allah to misali a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiristocin najrani sun zo masa to yanzu a wajahar da da'awa zuwa ga kuma kafiran maka da suke da'awar su jikokin annabi ibrahim to Allah zai karantar da mu wani usulubin da'awa kuma wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kira kafiran maka akai amma masu hankalin cikin su ya isa ya zame musu aya yanzu malam zai karanta mana zamu ji wani usulubi na da'awa daban wadda ya saba da irin usulubin da'awan da aka kira kiristoci akai wadda suka yi imani da allantakar annabi Isa alaihi salatu wasallam واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يحق ربك فاتبعني فاتبعني أحدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واحجرني مليا في كتاب إبراهيم إنه كان تصديقا نبيا وقال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يدرك عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن من الشيطان وليا قال أرادي أنت الآن أسيرك وإن لم تنتهي لأرجمنك وأجرني ربي واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا الله يكفي ما دعا صلى الله عليه وسلم واذكر لهؤلاء كفر يا ولد وفاء لك أنت كانوا لنا الكافرين alfajara wadda ke fajirai su ne mutanen maka wadda ke rubun kulloni abin bauta. Kaga nan wato bauta akwai wanda suka riƙi misali nau'in halittar da yana amfani a zahiri yana ji a zahiri yana gani a zahiri wannan ma sun ɗauki hankali fiye da waɗannan wanda ya zamu shiga. wannan kuma sun rike abin da shi baya ji baya gani baya amfanarwa ba shi da kaga wannan su yin misali mafi girma ba da fasahohi to sai Allah ya haɗa kabiyan guda biyu a waje daya ga kabiyan wanda ta ɗauki nau'in halitta mai hankali a matsayin abin fita ga kabiyan wanda ta ɗauki abin da bayi da hankali bayi da rai a matsayin abin bauta kuma illar abin duk suna jingina kansu ne zuwa ga annabin Allah annabi Ibrahim saboda Allah ya faɗa mana a baya ma kana Ibrahim rabbiya ولا نصرانية wala da saraniya ولكن كان walakin kana hanifan muslima مم.
nabi Ibrahim ba bai rige bane ba baran tsari bane a shi addini shi addinin musulunci مم.
to da haka sai Allah yake cewa ka faɗa musu kisan annabi Ibrahim innahu kana siddiqan ai kana sadiqan fi mu'amalatihi bainahu wa bain rabbih shine gaskiya ne wanda a gaskiyarsa ya kai ƙololuwan martabar sadaka har an siffanta shi da siffar siddiq yana daga cikin misali a misalin mubalaga na misali kai ƙurewa a wajen gaskiya ma'ana shi yana haya class ne na saddaka kamar yadda Allah yake ba mu inda suke ga Maryama yake ce mata tabbiya to Allah Ibrahim ma'ana an faɗa maka shi Allah Ibrahim ba ya fara tsakanin shi da Allah daga Ibrahim ne ba ne an fahimta yasa misali Allah yake ba mu labarin fatan a cikin bakara wanda ya kwai ba za su wasu da manta ba mun inda misali Allah mai rukun sarki zai ce wasu arba'atin min al-tsayyib أشهد أن إليك wanda yake cewa rabbi arini kaifa tuhil mauta سبحانك kaga misali bololuwan misali sanin Allah ya kai haka shi yasa Allah ya ba mu labarin annabi Ibrahim shi a gaban da ya fara ba ya fara daga gaba irin na tada ta bari a ya fara da cikin imani ne bololuwan ƙarshe yasa Allah yake cewa inna kana siddiqa kuma da biya kaga wannan dukkan amfani misali أوصاف ne guda biyu da Allah ya siffanta shi da shi. Allah yake cewa isturmaru ko kuma isturanta. Faɗa musu ya Rasulullah ko kuma kai ka tuna yayin da Annabi Ibrahim kare da abi ya ce ma babansa. A can a cikin a surata a cikin mawuce a cikin Ali Ibrahim ɗin shi ba wanda muke iska da abi da azara.
أسلام الآلهة haka tsaji misali a naman aliha yanzu ta haifi gunki a matsayin abokin bauta malaman musulunci sun kai sun komo a kan menene matsayin azara a wajen isra'il shi ma wannan misali na fa'ida mai iyalatu ilai مم.
mun karanta cikin a cikin sura ali ibrahim mun kara a cikin a'raf wanda misali baya bukatar tsoron kowa Allah madaukakin sarki ke cewa ya abaki ya babana shi wannan ta'ilin iwani ne na yaƙi na muhadaba a Allah yake cewa ya abaki lima ta abudu ma la yasnan ya babana ya kake bantar abin da baya ji kaga wannan shi ne ilzamat da farko ma'ana har in wanda za ka kawo mashi kan ba bai ji ka ba bai kamata kai masa kuka ba مم.
to lallai ko hankali ya ƙare ga wanda zai kira wanda baya ji a matsayin abin bauta sai ya ce wala yusiru to da sama in bai ji to a ce ina gani to baya gani wala yusiru an kashe ya wani amfani ka da kawai ba Allah yake cewa ya abadi ni karja a ni da rabbi ya babana Allah ya bani wani ilimi na tauhidi da annabta malam ya aji ta wanda in bai ba da shi ba to fa tabi ni a harika siratal sauya kabini zai shiga da kake da kasan kafanci ya abadi na ta abin shaida ina ma nasiya wa ana nasirul amin mana al'ana an siru laka ya abai ina ma nasiya la ta'budu shaytan ma'ana shaytan ya bauta ma haqiqatan la walakin abadan asnam ya bauta a gunki kare misali wanda akwai kinaya akwai istiara sai da misali a shaytan ya ibu wani mafaka sai da dukkan wani abu da ake yi ko ba bayan Allah shaytan shi ke kirkirar da shi tare da kuma kaddarar Allah a zariya shi yasa yake cewa in ya shaida da kayan rahman a kan مم.
shi shaidan ya zama mai yawan sabon ubangiji مم.
ya abati inni ahabu an yaba ka azaba min rahman مم.
ya babana ina tsoron kar azabar ubangiji mai rahama ya taba wasu daga cikin musulmai in ce wannan ayin ba ga ayin bai ya buɗe ta san fahimta yadda Allah yake yi da bayan ba ka da za ka yi kiyawa aka ce me ya sa ka ce wannan ayin ba Qur'ani ta ba sai suka ce ya za a yi a ce azabu kuma a kawo rahamanu a wajen ai shi inda rahamanu ke zuwa azaba baya zuwa wajen to malaman musulunci musamman malaman sunna sun suka ce mu tsara a yan uwa kun wance to wane ne ma'azumin ba Allah ba ne yanzu ya za a yi da mala'ika ma ke nan da Allah ya ce ya je wajen annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sai je wajen annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bil bishara ba haka aka yi ba amma da suka tashi zuwa wajen lu'i sai suka je da tajallin intiqamiya mutane ɗaya ne da sufa guda biyu balantana Allah guda haka misali almushiru ilayhi anan shine Allah madaukakin sarki da yake cewa an yi masaka azabun min rahman ai abin da yake nufi ai ba yayi azaban bane ma'ana kar ka tunzura Allah da yayi siffanci da siffan ar-rahman har yayi canza daga siffan shi na ar-rahman yayi canza ya koma da tijalli na intikamiya a kanka saboda ai wanda Allah zai kai shi wuta kai su wutan da Allah zai sun tashi daga misali ya canza Allah a matsayin arrahmanu ne Allah yana na arrahmanu ne haka ne yanzu wanda Allah zai kai su a janna cewar kai su a janna sai aka goge ma Allah sunan al-muntalim ko ai ya ce da bi ibadi an yi ala rahim amma sai ce wa inna azabi la shadid ko ba ka bari ma'ana Allah maɗaukakin sarki a yanda ka je masa a haka za ka same shi kamar yadda yake faɗa a cikin hadisin kudusi ana inda zanna abu idan ka zaci Allah ar-rahmanu to ka ji da misali arhamu min zannika za ka same shi zaton shi da kai ya wuce ma yadda yake zaton shi da rahama ku da wannan jahilci ne daga sashin su wadda kuma suke kokarin su kawo su a cikin al'amarin musulmi Allah ya kiyaye amin Allah yake cewa ayyama suka azaba min ar-rahman fa takuna lish-shaytani waliya da haka misali in kuma har ka bari Allah ya maka tajalli da siffan sana al-muntaqim to shikenan shedan ya ci nasara akan ka zama sahibu shedan to karka yadda har ka kai Allah wannan wannan gaba din shine sai yake cewa قال أراجل هكذا قال أراجل أنت عن آلهة يا إبراهيم yanzu Ibrahim har fahimtanka ya kai ka fara kyaman Allah na in ji shi uban goyensa azar mana babbansa kenan dan uwan babansa wadda jamku daga cikin muhakkikai akan haka su ce ragibna anta an alahati ya Ibrahim la illam tantahi har in baka banni da abun bauta na ba la'arjuman naka ai la'asubban naka zan zage ka ba wai rajam ya jefe shi bane a'a la'arjuman naka bin misali zan zage ka zagi misali sa asubbuka subban fazi zan zage ka zagi mummunan zagi wa hajurni maliya ai a turbi daharan ka bani waje ka rabu da ni na'am قال سلام عليك فاستغفر لك ربي إنه كان بي أفية وأعتذركم وما تدعون من دون الله وعدو ربي وعدو ربي أفاء لا أكون لدعاء ربي شقيا فلما اعتذرهم وما يعبدون من دون الله وعدنا له إسحاق وإسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
Allah ba da kusa ko cewa kana salamu alaikum da aka da kuma da rabbi innahu kana bi khashiya wa aka zulkum wa ma tad'una min duni Allah wa adukum wa ata amma aqulu bi ayati shafiya فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وعمنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا الله يقصر قال سلام عليك babana ba ke ka zaɓi da gwamna lafiya gwamna lafiya ba za ka ga Allah na mutu wa in barka amma ba za mu haɗa da wani ƙasa kuma saboda yanzu ne ni muhajirin ila sai a hadisi zan yi kira ma da rai suka ce annabi ibrahim alaihi salatu wa salam yace da shi annabi allah bane ya rarrabi baban sa san da misali yana kokarin kira ya ɗauki tarbiyyar ubangi Allah uga halalin rahman ubangiji madaukakin sarki yana cewa shakamani ibnu adama wa ma yanbaghi lahu an yashkura dan adam ya zage ni ya shi ban cancanci zagi a wajen dan adam amma shakamahu iyaya zagin da ya yi ne idan in da annabi ke ba mu labari shi ne na saba ilayyar walad wani ce ina da da ka ni ta karfi wannan hali da rana da zuwa sannan ya ce wa kala cewa dan adam mutum yana cewa wai yadda lahi mabalula wai allah da ba ku iya bauta bayan wani ya zubi layi shi Allah ya yi mara wasi subhanallah amma Allah mara wasi sarki bai mai da musu waɗannan mutane da raddi ba sai ta yi kusa ta hanyar ɗuri a halatta wa ba wato idan mutum ya bandare maka to kai kada ka je masa da taushi da haka da zai to ba a shiryatar da bayi da haka shi ta za ka ji Allah ya ce mu ga Allah wa na'i za ku ba'a ni za ku na'i da ku ya akai in ya zama dole ma sai kai mujadala da ma'abu ya yi kai an kai shi da mutum da garka uku idan ta bi da rabbi ka da rikewa da wani da tsarahara annabi ibrahim alaihi salatu wa salam Allah ya tabbatar min wannan uban goyo na shi ba zai yi imani ba yanzu ya zaɓi Allah ya bar danginsa da baki ɗaya dama annabi na ce mana idan kan farko farkin idan an kore ku a Allah ku rabu da dangi ku rabu da kowa eh alaysa Allahu bi kafin abda Allah bai ce zame ba bawon abu wadatarwa ba to da haka in kana kan gaskiya kowa ya rabu da ka tsaya ma Allah kowa ya rabu da in duk duniya sai rabu da kai wata rana ba za Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ya zo ya same shi ya Rasulullah yake mutanen ka sun zo waje na kun ce su yanzu abin da ke damu su Qur'anin nan da kake faɗa kana karanta aibin allolin shi ne ba sa jin daɗi amma yanzu abin da suke so in kuɗi kake so to kowa zai ba da rabo mafi ƙarfi a cikin mawadatan kuɗin maka za su tsara maka sai ka fi kowa kuɗi amma abin da suke so ba sa son su ji kana karanta Qur'anin nan in kuma mulki kake so a yanzu nan mun yarda ka zama shamadan da mun laɗa ta wasu ya rasu ba amma Qur'anin nan ne ba ma san shi annabi Yusuf ya da kai da baban sai ya magana yace baba ka gama yace na gama ya tsara yace wallahi
sallallahu alaihi da za su ɗauki rana da wata su ɗaura mu a tafin hannuna ɗauki rana su samu a tafin dama su ɗauki wata samu shi a tafin hannu akan in daina jiyar da su ƙur'ani wallahi ba wa zan dora la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam abu da abu ya rubuta shi ya ce haka mutu ce ka yada ba ya ce ci gaba da faɗa musu Allah wallahi ba za mu sallama ka ba ya ce wallahi mu kuma ba za mu sallama ka ba ba za mu taɓa tabar da kai ba ya rera wannan waƙan nasa wa inda izinna wallahi na muka gudu ولا ولا ولا يريد قول الاباء الا كما قال والله كان النار بعد كريا بني راهو كريا صلى الله عليه وسلم ما يا تمشي كريا gaske Mm.
فزال رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم هناك ان كان كان بكيا اكل الله تبارك الله kowa ya kamata da shi amma iyayenka ka bi su a hankali ka bi su da ladin har Allah ya raba ku lafiya. Har Allah ya raba ku lafiya. Idan za ka yi bautar ka kauce inda za ka bauta. Saboda duk kafircin su in sun ba baki wallahi ku ya kama. Wallahi. Duk kafircin su in sun yi fushi da kai wallahi ko fushin ya bayyana tare da kai. Babban misali a nan shi ne jarsisul adu. wanda shi ne kayi da zuwa da ya zo yana kalla a bisa ingantacce mahaifiyarsa ta ce ya kula ce da Allah ya zai ina hadar ka ina bautar ka mahaifiya na ta tsirai ka Allah an ta aka bari za ka bari amfani ki ba sai ci gaba da kallo ta sake kiran shi يقول يا رب أمي وثلاثي إيه رب لي كنتي وبرك الله فذكر عائشة لو تشيء اللهم لا تبك حتى تريه وجه المنسى الله كلك بري وسي كانوا لا مشهر تاوا كما سلمك ita damar cewa ne masa addu'a shi kuma ya ci gaba da zanzanta shi akwai wata karuwa tana kaiwa ta komowa a wajen akwai wani bawan Allah makiyayi da ta wuce ba sai ta yau gare shi yi mu'amalar a wajen yayin da sai ciki aka kama ta ce da aka za da tsaron ta ce ai wannan mai hoton ya mutu ana ɗaukar da tsibin sarki da su su ne mata ce da halin matasan mu yanzu matasan masu shi da mushi wani ana jin abu sun ɗauki doka a hannu Allah ya kiyaye ga mu ce mu suka ga wannan ba musulunci ba ne ɗaukan doka a hannu ba musulunci ba ne da ka yi wani tsoron Allah to ka ke tunani yanzu ka ce a ce an kama barawa mashi a kashe mutane ki ka ɗauko abu ka saka musu za ka gamu da Allah ba musulunci ba ne ko a jefa mashi abota wa shi da wuta ba ko ya kashe mutum da ni shari'a bai ba da dama ana kama shi a kashe shi ba wannan kuskure ne mai doya suna zuwa aka ja su kacce a kacce aka rusa ɗakin bautan shi masu duka na duka aka ja shi sai gidan sarki wanda in ka gan shi kafin lokacin kai a ce kai mai haka a yin da suke ganin shi kamar wani karamin annabi ba wanda ya ce ke tare shi amma a ji amma mashi ya kama shi a kai shi wajen sarki ya ce me ya faru aka ce muna ganin ka mutumin kirki ba wa Allah a shekai mutumin banza ne mazalaci ga wa matan da kai rasu ina kallon ta kawai sai mai mishi da aka ce a kana wannan halin da ke mutu ya ce ni na san da ni a wutar mahaifiya ta yi a bani mutu da ko da ya mamana a kabo da ita da abin da ya faru ya shiru da ke kaya shi shi biya ce kai yaro waye ubanka Mm.
da a lokacin ya ce waye baba shi ba zai magana saboda da ragowar mushin ta tare da shi amma matsayin sa a wajen Allah ya ake ce da jinjiri ya magana ya magana amma ba zai yi ba saboda fushi ya ɗaure shi tana cewa ta ya ce kamar yadda ma da ya kawo ta tsara ya juya ce mai yaro kai waye babanka yace baba na wani makiyayi aka kamo makiyayi tana ganin ya fara ce wallahi shi sai hankali kuma ya tashi sai shi ya ce to yanzu za mu gina maka wajen bautar ka da zinari ne shi a ai shi ba duniya ne ke gaba ba yadda yake na ƙasa haka za a maida masa annabi ya kawo lissafinsa a cikin lissafin bayan Allah da suka sa jinjiri ya magana yana zanin goyo to wannan haƙƙin uwa ke to kaga annabi Ibrahim na cewa salamun alayka sa astaghfiruka la rabbi amma malamai suna cewa falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi kafarra anhu yayin da ya gane cewa azar makiyin Allah ne ba zai amshi musulunci ba sai yayi bara'a da azar amma malamai suka ce azara taruk shine ke cewa rabbi bi sirrin la'abi innahu kana min az-zalim to shine istighfarin da yayi masa anan kafin ta bayyana lahu annahu aduwwan lillahi amma shi babansa taruk shine ke cewa rabbi la tabrihim yawma tub'asu Allah kada ka kunyata na ran da zaka tashi Allah suka ce taruk yake nufi a wannan ya ci gaba da cewa wa mata zulku wa mata da'una min dunin ba inna kana bi hashiya ai kana sami an du'ai ra'ufan bi latifan ubangiji na mai amsa addu'a na ne kuma mai tausayawa ne da ni wa ata zulku wa mata da'una min dunin ba yanzu din nan zan rabu da abin da kuke kira koma bayan Allah wa adu umrati sannan zan bai da hankali a kan bautar ubangiji ba wa da wulan ba misali da a'i bari ai wa abubuwa kamar yadda yake wa a'i zuru wa mata dole ai wa mata abubuwa da wanda yake bauta ni dole lai wa aku rabbi ai wa abudu rabbi asa Allah a kula bi da a'i rabbi shafiya asa a haƙƙin su wannan ta haƙiƙi ai haƙiƙatan na akuna shaqiyan bi ibadati rabbi وربه أبرزنا مع أرزقي له الفوق وجه الله فلما أعتب له وما يعبدون من دون الله وكان كان يود يبر ولا أبدا الله الله في بدلاوة يبر آذرة دم ذات الله الله هو يسوع في كل شيء عليه الله وهو لا له إسعاد في مكباشي إسعاد ويعقوب أيوة تعبانا بيعقوب مكتوب بعد يعقوب ita haka ta gaba shi kadai bane an kira shi sirri da nubuwar fatati girma sirri da sabanin malamai a kan kishi wasu na ganin kiso annabi ne wasu na ganin wani ne amma zan ce mafi karfi kiso annabi ne ba musulmi ba kamar shi ita haka sabida shi a ko kuma afuwan yakuba ta yakuba shi ne sirri ciki ɗaya da isu shi annabi ita haka ne salatu wa salam Allah ya ba shi aya guda biyu isu shi ne babba tagwaye ne to amin ne kamar da malamai suka faɗa wata lamarin annaba fa abin da ban mamaki yaqubu ne babba a wajen halitta sai isu ya ce wallahi in ka fita in ka riga da fita zan zan fito ta cikin mamamu duk ta muku kowa ya fita sai a a ka yi haƙuri uban na ji uwan na ji to annabawa ne ya ce ka yi hakuri ba sai ka ka saka ciki ka ba na hakura fara ita shi yasa ce isu ya riga zuwa duniya to wannan tausayin ka da yakubu ya sai ta fi son yakuba shi kuma uban sai Allah ya sanya mai sai isu to da girma ya kama annabi ishaqa sai makanta ya zo mamun ta zo za ta gyara mai shimfiɗa sai ta je na ce ba iso ka je ka nemo min dabban tashi na farauta duk da shi mafarauci ne don maka wata addu'a guda ɗaya daga ta alaba ina fita sai ta samu yaƙi wata ce sauri je ka yanka kafin ya je daji yanka daga dabbobi da yake kiwo fatan dabban lulluɓa saboda shi yana da gashi yana zuwa sai ya shafa jiki ya shiga jikin jikin isu amma ɗan shi ya kudu ya ce mura nike yi baba dama duk wancan raya mai yadda su ya ce mura nike yi baba ya ce to Allah ya baka ƴaƴa annabawa shi ne addu'an da ba sai can bayan ya tafi sai ga isu ya dawo ya ce su ba yi su na sallama ya ce su bahana na an yi zakata ya ce na yi ma ɗan uwanka addu'a ya ce amma kai ma zan ma Allah ya ba ya aika dolar duniya ya ba shi yawa shi yasa wani duk tunanin da yake ganin wani za a ci da gudawa ta kalmar karya ne wallahi addu'ar annabi yaquba nan har kiyama ta shi da tare da su har kiyama ta shi yana tare da su kuma har yanzu yahuda sun fi kowa dukiya a duniya saboda wannan addu'a na annabi ta haka har yanzu duk wanda za a ga cewa to ai ma sun yarda da kai za ka zama kudin duniya har yanzu ke kwantiyoyin gwamnatin amerika duk wannan isan na amerika za ka ga sanda za a yi kenta hall ai ba bai satamba 11 ba bai wuran da yake ba wanda yake to haka Allah ya ga dama ya ba su mulkin duniya amma daga baya dole sai da annabi ya kuma yi hijira sai da isu wannan hasada na abiyani da ya halaka shi mahaifiyar ta tsarma shi da garba ya bar masa kasar wannan kuma al'amarin Allah haka Allah yake cewa wa abna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya dukkan su muka sanya su ta zama annabawa wa abna lahu min rahmatina muka ba su wannan daga rahman wa ja'alna lahu lisana sidqan aliyya muka ba su misali harshen yahud in kullun yaban su ake ma'ana kullum za a ce Allahumma salli wa salli wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وعلى ابراهيم ان عشيه يعقوب da ishaqa su ake nufi to shine wa ta'ala lahu lisan sidqan aliya alhamdulillah wa salamu ala Allah ya saka Allah ya kara lafiya